الماضي أهوال بناء الفعل الماضي wato yadda ake gina aikin da ya shuɗe a cikin harshen larabci tun da dama abinda aka faɗa mana aka ce abinda ake nufi da nahawu shi ne lura da wasula na ƙarshen kalmomin larabci sarfu kuma yadda kalma take jujjuyawa daga nan ta koma wani wuri da sifa iri ɗaya ko kuma sifofi daban-daban saboda haka na hau wasali ne wasula ne amma sarfu daga jima ai sarrafa kalma zahaba ya zahabu zahab zahaban kun ga akwai bambanci zahaba daban yazhabu daban izhab daban zahaban daban ina fata an gane ga wanda shi ake kiransa sarfu in ka zo ka ce zahaba sai dai ka ce zahabu zahabna zahabna zahabti zahabtum zahabtunna shi ma yadda za ka liƙa wannan da wannan ya fito daidai to shi ma yana kama da sarfu amma wajen wasali kuma na hau ne ya zahabu ya zahaba ko ba ka ba ya zahab ai kaga ya zahabu ya zahaba ya zahab ai da bambanci to yadda wasu lannan suka canza shine ake nufi da na hau يذهبون يذهبن تذهب نذهب da sauransu wannan yana da alaka da sarfu tunda yana caccanza kalma sannan yana da alaka da nahawu wannan kenan alamtila misalai yace ishtaddal bardu sanyi yayi tsanani saral gubaru kura ta tashi nazalal mataru ruwa ya sauka ishtadda tsara nazala in ka zo fasara duk waɗannan ayyukan da suka shuɗe ne to duk kalman da za ka same ta a wannan aji to fi lumadi ne sai dai mai ake so mu fahimta wasalin fatahan nan ishtadda ishtadda nazala daga ne tsara wasalin ƙarshe fataha yake da shi kamar ka ce zahaba su Allah akala shariba jalasa ko ƙa'ada ƙama nama da sauransu duk waɗannan fataha fataha fataha wannan shi ne filu madi na'am to filu madi ɗin yana ɗan samun canji idan ya ci karo da waɗansu abubuwa misali al'auladu la'ibu maimakon la'iba yara sun yi wasa arrijalu safaru mazaje sun yi tafiya maimakon safara kaga safara mutum da yake nan safaru mutane da yawa al'ummalu ta'ibu ma'aikata ko laburori sun gaji maimakon ta'iba ashe kenan filu ma da yana iya samun canji idan ya ci karo da walansu abubuwa yana iya samun canji a wasali to ka rike cewa idan waɗansu abubuwa sun shigo masa wasalinsa zai canza na hau ne tun da yanzu an barka aka ce ka fitar masa da wasalinsa me za ka ce alauladu la'ibau ka gani a rijalu safarau al'ummalu ta ibau zaga haka zai fito to shi ko balarubin kai haka sai maka dariya ya ce ba daidai ba ne kai ka koma asali kana son ka masa wayo sai ya ce a ba daidai ba ne saboda zuwan waɗansu abubuwa wasali na iya canzawa wannan shi ne ilimin na hau sai gurum na uku kashi na uku fatahatul baba na bude kofa maimakon fataha talakaftul kurata na cilla kwallo ko na karba ta- abin nan yadda za a jeho maka kwallo ka karba kai ma da style din da aka jeho maka maimakon talar kafa akhadtu ja'izatan na karbi kyauta maimakon akaza saboda haka a nan fi'il madi ya samu canji saboda shigowan wannan ta din nan a wancan wawul jama'a nan kuma ta almutaharrika lil mutakallim sai kashi na hudu sadakta fi kaulika kayi gaskiya a cikin magananka sadaqata sadaqa adalta fi hukumika kayi adalci cikin hukuncinka maimakon adala ahsanta ila nasi ka kyautata wa mutane maimakon ahsana to nan ma za mu iya fahimtar cewa fi'il madi yana samun canji na ainihin sukuni idan ya hadu da ta na almutakal abin nan eh, almukhataf wanda yake magana da shi eh sadakta ko sadakti almukhatab aw almukhataba namiji ko mace sai kaso na ainihin biyar ko albanatu ta'allamna alhiyakata ya'ya mata sun koyi yadda ake saka eh a da ba yadda za a ya kai mace gidan mijinta ba tare da an kowa mata sana'a ba banda yanzu shi yasa maza suke jin jiki a yanzu in aka kowa mata sana'a tana sana'a shi ma yana yi to za a daidaita shi yasa a da ba za ka ji ana guna-guni eh, a sha'anin gida ba yanzu kuwa ga gani ko da sun yi karatun yana da kyau a gwada musu hanyoyi daban-daban Ah, to wanda take da diploma ko digiri an ce a gwada mata yadda ake saka tana ganin tafi karfin haka sai ta je gidan kuma talauci ya koro ta da rashin abinci eh sai ta tana ganin tana da digiri ko menene ba za ta yi ba ba za a hada ta da keken dinki ba abin kunya ne Eh, ba za a hada ta da injin saka ba to su suna da wannan tuntunin dama an san irin waɗannan abubuwa na saka na mata ne na hiyaka Eh, abubuwan sake-sake na mata ne su rigan sanyi ne su hadda rawani ma wanda ake saka shi da sauransu to albanatu ta'allamna alhiyakata asalinsa menene ta'allama ne sai aka ce ta'allamna al'ummahatu at'amna auladahunna iyaye mata ko uwaye mata sun ciyar da 'ya'yayensu at'amna daga at'ama ne alfatayatu rattabna alma'ida yan mata sun shirya wajen cin abinci rattabna daga rattaba ne to sai bangare na shida kharajna ila alhuquli mun fita zuwa ga gonakai eh kharaja istanshaqna alhawa annaqiyya mun shaki iska wanda yake tsaftatacce daga na aka samu alistin shaku wallistin tsaro istan shaka shine kaja istan tsara kuma ka fitar da shi Eh. na'am istan shaka istan shakna istan shakna katafna al'azhara mun tsitsinke furanni shine katafna tsinkewa saboda haka daga katafa katafa to shine mala anan yake cewa albahaq idan nazarna fil amsalatil mutaqaddima idan muka lura da misalan da suka gabata ra'ayna anna kullu misalin zamu ga kowane misali fiha a ciki yashtamilu ala fi'il madi ya kunshi fi'il madi wa kad arafna fi darsin sabiq mun sani a wani darasi da ya gabata anna al-af'al al-madiyata cewa fi'ilai waɗanda suka shuɗe kulluha dukkan su mabniyatun mabniyai ne falafalun latifi hadhihi al-amthila kun ga ayyukan da suke cikin waɗannan misalai idan takunu mabniya su ma mabniyai ne wa nuridu an na'rifa fi hadha ad-dar sai dai muna so mu sani a wannan darasi ahwala bina'iha halaye na gine-ginen fi'il madi tunda ya samu canji daga nan ya canza ya koma nan ko ya ko ko ya koma wani iri li ajli zalika saboda haka na ta'ammalu al-amthilata salasatal ula za mu lura da misalai guda uku na farko fanar al'af'al al-madiyya ta fiha za mu ga fi'ilai madi a ciki wa hiya ishtadda wa tsara wa nazala lam yattasil bi akhiriha shay a karshen su ba abin da ya hadu da su balle canza musu wasulla wa nara anna akhiraha maftu za mu ga karshen suna da fataha walau tatabba'na al-fi'l al-madiya da za mu yi ta bibiyan fi'ili madi alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un wanda wani abu bai hadu da karshen sa ba fi ayi tarkibin a cikin kowane jerin wato kalmomi ra'ayna akirahu maftuha zamu ga karshen sa yana da fataha wa bidhalika saboda haka nastati wa naqula zamu iya cewa innal madiya lalle fi'li madi yubna ala al-fathi fi hadhihi al-hal ana gina shi bisa fataha ne a wannan yanayi idan bai hadu da komai ba saboda haka asalin fi'li madi mabniyun ala al-fathi ne illa yawwa وإذا تأملنا على أمثلة الثلاثة الثانية إذا مكالورة مثالي قد أكو قصو نبي رأينا أن الأفعال ذامك أيك إذن سلائبة وسافر وتائبة قد اتصل آخر كل منها يا سادو دكرشن قواني واتو بواو أكوي واو واو الجماعة تدل على أن الفئلة وأن سكي قد فئل صدر عن جماعة الذكور aikin ya fito ne daga jama'an mazaje wa ra'ayna zalika al-akhir madmuma kuma zamu ga fi'ilin yazo yana da damma laibu laibu safaru tabi'u abun nan taibu walau annana tatabba'na kull fi'l madin da zamu bibi kowane fi'ili madi ittasalat bihi wawul jama'a wanda wawul jama'a ta hadu da da su lawajadnahu wato lawajadna akhirahu za mu samu karshen fi'ilin madi madmuma yana da damma wa min zalika saboda haka na alamu annal madiya za mu gane cewa shi fi'ili madi yubna ala dhammi ana gina shi bisa damma idza jaa ala hadhihi sura idan ya zo akan wannan sura na'am wahina nan zuru ilala falil madiya yayin da zamu yi dubi zuwa ga fi'ilai madi fi baqiyatil amsila a sauran misalan nara zamu ga annaha ittasalat marra wato kaso na farko daga cikin su sun hadu bi ta'in mutaharrika da ta mai wasali wato kaso na na farko da na biyu kenan shine na uku da na hudu wa marra wani lokaci binunin sun hadu da nun tadullu ala jama'atil inas wanda suke gwada jama'a na mazaje kaso na biyar kenan wato samma nunun niswa wa ukura ɗayan kuma bi kalima na da kalma ta na adalla alal fa'il wanda take gwada masu aiki kaso na shida kenan wa nara akhira kulli fi'lin minha saqina shine maganar da yake so ya kawo mana saboda zuwan waɗannan abubuwa ƙarshen kowane fi'il madi ya zama daure yake da shi walau annana tattabba'na jami'a al-af'al al-madiya da zamu lura da dukkan fi'ilai madi allati ittasarat awakhiraha wanda karshen ta ya hadu bi ta'il mutaharrika da ta al-mutaharrika mai wasali aw nunun niswa aw na addalatu ala al-fa'il lawajadna awakhiraha sakina da zamu samu karshen sukuni ne wa min zalika na'lamu anna al-madiya daga nan za mu gane cewa shi fi'ili madi yubna ala sukuni fi hadhihi alhalat ana gina shi bisa sukuni bisa dauri a waɗannan yanayi alqaida arabiya wa salasun alfi'il almadi za mu karanta kaida fi'ili madi yubna ala alfati ana gina shi bisa fataha illa idza tasala bihi wawul jamaa sai dai idan wawul jama'a ce ta hadu da shi fa yubna ala dhammi sai ya koma bina'in sa dhamma ne aw itasalat bihi ta al mutaharrika ko kuma ta mai wasali aw nunun niswa ko nun na mata aw na adalla ala al fa'il ko na wanda take gwada fa'ilai fa yubna ala sukun sai a gina shi bisa sukuni tamrin awwal ayyin fil ibara al'atiya wato ka bayyana a cikin ibarori masu zuwa alafa'al al-madiyatal mabniyata al-fatih fi ilai madi waɗanda suke aka gina su bisa fataha wal mabniyata al-dhamm da wanda aka gina su bisa dhamma wal mabniyata ala sukun da wanda aka gina su bisa sukuni wa bayyana sababa fi zalik kuma kai bayanin dalili kharajtu min al manzili asra na fita daga gida da la'asar fasadafani fi tariq sai ya hadu da ni a hanya ko suka hadu da ni a hanya salasatu gilmanin wato samari guda uku arabtuhun na san su wa arafuni su ma sun sani faktarahatu alaihim sai na nema da gare su an nazura hadikatal haiwan mu ziyarci wato lambun dabbobi ko gidan zu wa qabilal fikra suka karbi shawara na ko tunani na wa farihu biha suka yi farin ciki da haka sun masirna jami'an ilaiha sannan muka tafi gaba ɗayan mu zuwa ga gidan zu fadakalna ha muka shiga wa shahadna ma fiha min anwa'i tayr muka ga abinda ke ciki na nau'o'in tsuntsaye wasu nufil haiwan da simfofi daban-daban na ainihin dabbobi wa ba da sa'ataini bayan awa guda biyu bayan awoyi biyu talaina huma hunaka ko kuma hunalif wanda muka yi a can a da kullum minna kowanne daga cikinmu ya dawo ila ahalihi zuwa ga iyalansa mamlu'an bin nishati wa surur yana cike da nishadi da kuma farin ciki da ana son a fitar da al'afal almadiya misali na farko kharatu min almanzil asra kharatu fil madi mabniun ala sukuni litisalihi bi ta almutaharrika wa ta fa'il fasadafani fi at-tariqi فصادفني فعل ماضي مبني على الفتح لانه لم يتصل بشيء dun wannan abin da ya hadu da shi din bai masa tasiri ba fasadafani wannan nunu lukaya ce ya din ita ce ta almutakallim salasatu gilmanin arabtuhum arabtuhum fi'il madi mabniun alal سكون لاتصاله ب المتحركة وعرفوني متى أدعو الإمامة تعرفوني sai dai kuma tarifuni da arafuni ɗaya ne ba ɗaya ba ne wancan wancan jawabi ne mata ada'ul imamata tarifuni عرفوني في الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة وانتم كما تعرفوني اها تعرفونني sai aka share nunun din amma nunin lokaya tana nan saboda me jawabu talab faktarahtu alaihim faktarahtu eh tawul mutaharika an nazura hadikatal haiwan nazura fi'li mudari ba ruwan mu da shi fa qabilu al-fikrata qabilu fi'lu madi mabniun ala dhamm litisalihi bi waw al-jamaa wa farihu biha kadhalik thumma sirna eh mabniun ala sukuni litisalihi bina adalla ala al-fa'il جميعا إليها فدخلنا فيما هكذا وشاهدنا فيما هكذا ما فيها من أنواع الطير وصنوف الحيوان وبعد ساعتين قضينا فيما كذلك آدع مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء إلى أهل مملوءا بالنشاد والسرور تمرين ثاني da kulla fi'ilin min al-af'ali latiya fi jumla mufida wannan ana sa a kawo mana cikin jumla mufida ne da haisu yakunu marra mabniyan ala al-fati wal lokaci ay masa bina bi sa fataha wa marra mabniyan ala dam ko mabniyan ala dam wani lokaci a gina shi bisa damma wa marra mabniyan ala sukuni wal lokaci kuma a gina shi bisa sukuni sabaha menene sabaha me sabaha me sabaha sabaha ya shiga ruwa idan mutum ya shiga ruwa ya nutse gaba ɗaya me yake yi ai dole sa in ba haka ba mutuwa zai yi in ka shiga ruwa sai ka motsa sai ka yi yunkurin da shine sabaha in ka ce sabaha kuma na tasbihi ne Eh. sai dai wajen fi'ili in ka ce sabaha Allah ya zama da mafuli to ya yi tasbihi ma Allah ya ge ya ce subhanallahi kenan maka ne sabaha zai zama asibah kenan sibahan ko kuma in sabaha ne fa eh tasbihan kenan to a kawo mana misali tunda na dan yawo da ku yawa na bi labi ne an san labi ko eh ka san kana tafiya da shanu kana tafiya da dabbobi ga asalin hanya sai ka sake hanya sai ka bi da su cikin labi ana bi da su cikin abin nan saboda suna tafiya suna kiwo suna har zuwa inda za a je a sha ruwa ko kuma za a mayar da su gida shi yasa a tsari wanda inda aka zayyana shi labi ba a sa gona kai a wajen domin saboda dabbobi za su yi barna eh na'am da turanci ana ce mun sauka shoulder ko mun bi wani waje amma na yi haka ne domin saboda mu gane kalma kalmar larabci wani lokaci za ganta tana kama da abin nan ok to
yanzu kuma mahukuma wasu ƴan abinan suke zuwa su sayar sai a rasa ma waye
na yanzu kan haiku ko da yake su suna jin bayanin ne ma kai ka taba kiwo ba ka taba kiwo ba kana jin to Allah ce muke mu oke ban wane ne ya kawo sabaha to amma an ce marra bil fatihi kun ga kuma na gurguje wa marra eh, sabahu bil dammi bi sukuni fa eh waje sabahna sabahna sabahtu sabahta sahabahati sabahati gharika
غرقنا mhm
غرق- غرقت mm istabhama baka ne mhm mhm استفهمنا mhm ijtama'a eh kun san a irin wannan ne wani zai kwafsa in ya kwafsa ba za a ce a ba haka ba sai shi da kansa zai gane oke amma kowa yana kawo nasa amma wanda ya yi kuskure zai gane ya yi kuskure sai ya gyara da kansa amma ka ce wani ka kwafsa to in an jima aka ce yayi sai ya shuru abinsa na'am itama سمعنا Mm, jama'a jama'u jama'ana da sauransu in kada خدعوا خدعوا eh, to ban sani ba akwai abin da kuka lura ne a cikin waɗannan fi'ilan da ya kawo mana akwai wani sabon abu ne sabaha fi'ilun sulasiyyun mujarrad gharika fi'ilun sulasiyyun mujarrad to istafhama fa فعل ثلاثي مزيد مزيد بكم أحرف إيه؟ بثلاثة الألف والسين والتاء اجتمع كذلك مزيد فعل ثلاثي مزيد بكم بحرفين الألف والتاء انخدع فعل ثلاثي مزيد بكم أحرف ثلاثة بحرفين وما هما al'alif wannan to ya dan fara shigar da mu wani abu ne sai mun je na hauna uku tukuna za mu samu shi fi'ilin larabci asalinsa akwai yadda yake zuwa in suna son su mayar da shi fi'ilin ko kuma kalmar larabci wata ma'ana to sai su kara masa waɗansu harufa to abinda zai ba ku mamaki hatta harufan da ake karawan sai ka haddace su dun ba haka kawai za ka tashi da safe ka ce barka ka kara masa yanzu misali kamar sabaha to sabbaha abin nan sabaha idan za ka yi masa ƙari sai ka ce bari ka ƙara al'alif wa sin wata zai baka wahala sai ka koma cikin larabci ka samu mai suke ƙarawa sai ka samu akwai sabbaha akwai kadi'ifi da suka yi ya ba da wata ma'ana to in kana son al'alif wa sin wata za ka samu layinsu daban al'alif wata za ka samu layinsu daban al'alif wa nun za ka samu layinsu daban to Allah ya kai mu lafiya Eh. na'am mu je na ƙarshe kawai tamrin khamis namuzaj qara'ana alkitaba mun karanta littafi kamar yadda muka karanta wannan bangare qara'ana qara'a fi'lu madi ko qara fi'lu madi mabniun ala sukuni wa na fa'ilun mabniun ala sukuni tunda an aka ce qara'ana kaga qara'a zaka ce alkitaba maf'ulun bihi mansubun bil fatha to kaga na din bai ambace shi ba sai dai wani lokaci mu muna so mu ambace na ni dai ana bai ambace na ba ko na ku ya ambata lirabin na na فاعل مبني eh damirun على- فاعل منصوب eh amma menene mu warware نعم damirun mabniyun ala sukuni fi mahalli eh alarma yana yi yana taraddadi da guda ɗaya ɗaya yake fada eh da ce fi mahalli rafi eh fa'il ko to gali irabin waɗannan guda biyu shamimtul warda shamimtu فاعل ماضي
فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل فاعل الوردة مفعول به منصوب صباحنا في النهر صباحنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنا ونا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل في
حرف جر حرف جر النهر إيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك